بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى السادوة وانا يمتشينا الخميس 29 وانا وتا نشوال hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 442 wanda ya dace da goma ga watan shida shekara ta 2021 miladiya a inda muke ci gaba a cikin karatun littafin kitabut tauhid na babban malamin na muhammad bin abdul wahab rahimahullahu ta'ala a satin da ya gabata wancan satin mun karanta farkon kitabut tauhid fasali na farko kenan a yau za mu shiga a sharhi na babban malamin nan nasir sa'idi rahimahullahu ta'ala mala ya ce hadhihi tarjama wannan tarjama tadullu ala maqsudi hadha kitab tana nune akan maqasudin wannan littafin wannan tarjama tana nune akan makasudin wannan littafin min awwalihi ila akhirihi tun daga farkon shi ya zuwa ƙarshen shi ولهذا استغنى بها عن الخطبة shi yasa malan ya wadatu da wannan ya wadatu da wannan tarjama akan yin khutba ta bude karatu ko littafi أي أن هذا الكتاب أبنفي وأن للتاهن يشتمل على توحيد على توحيد الإلهية يا قمش توحيدنا الإلهية والعبادة ده توحيد نبوتا بذكر أحكامه تهنيا أنبتا حكمت حكمت توحيد العبادة وحدوده دكما إيا كرسا وشروطه دشرطنسا وفضله دفللنسا وبراهينه ددليلنسا دهجولنسا وأصوله دأصلنسا وتفاصيله دكما ربربنسا دبيان في الله في الله قمدشي وأسبابه دسببنسا وثمراته دأنفاننسا ومقتضياته دائرن أبابا ديكي حكم تروى wa ma yazdadu bihi wa yuqawwihi da abin da yake daduwa da shi yake dada tauhidi wa yuqawwihi kuma ya karfafe sa wa ma yud'ifuhu wa yuhinuhu da abin da ke raunanar da shi wa ma bihi yatimmu aw yukammilu aw yakmulu wa ma bihi yatimmu aw yakmulu da abin da da shine tauhidi yake cika ko ya samu kamala kenan wannan babi na farko ya kumshi wannan abin gaba ɗaya wannan tarjama ta kitabu tauhid Muhammad Nasir Sa'idi sai ce i'lam ka sani anna tauhid al-mutlaq sakakken tauhidi shine al-ilmu wal i'tiraf bi tafarrud ar-rabb bi sifati al-kamal shine sani ilimi da yin i'tirafi da kadaituwar ubangiji da sufofi na kamala wal iqraru bi tauhidihi bi sifatihi bi sifati al azamati wal jalal da kuma tabbatar da tauhidin Allah kadaituwarsa bi tauhidihi ta hanyar kadaita shi bi sifati al azamati wal jalal da sufofi na girma da daukaka wa ifraduhu wahdahu bil ibada goma da kaɗai ta Allah shi kaɗai da bauta haka ne ne cikin nuska da ke cikin wurin ko daidai ne da abinda nake karanta nan ko yawo mala ce wa huwa thalathatu aqsam shi tauhidi ya kasu kashi uku ahaduha ɗayan kasan tauhidul asma'i was sifat shine tauhidi ta bangaren al-asma sunayen Allah was sifat da sufofinsa wa huwa i'tiqadun firajir rabbi jalla jalaluhu bil kamal al-mutlaq min jami' al-wujuhi bi nu'ut al-'azama shine yace abinda ake nihi da ta Allah ta fuskar sunayensa da sufofinsa shine kudiri a zuci na kaɗaitaka ubangiji maɗaukakin sarki bil kamalil mutlaq da kamala cikakka sakakka min jami'il wujuh ta dukkanin fuskoki bi nu'util azama da kuma sufofi na ban girma ko sufofi na girma ko bi nu'util azamati wal jalali wal jamal kenan da sifa ta girma da ɗaukaka wal jamal da kuma kyawu allati la yusharikuhu fiha musharik wanda babu wani abokin tarayya da zai yi tarayya da Allah fiha a cikin wannan sufofin nasa bi wajhin min alwujuh da kowace fuska daga cikin fuskoki وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه hakan kuma yakan tabbatu ne ta hanyar tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar wa kansa aw ma athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ko kuma abinda manzon shi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tabbatar masa min jami'il asma'i was sifat daga dukkanin sunaye da sufofi wa ma'aniha da ma'anoninsu wa ahkamiha da hukumce-hukumcensu alwaridatu fil kitabi was sunna wanda suka zo a cikin alqur'ani da sunnonin ma'aiki ala alwajhi la'iqi bi azamatihi wa jalalihi bisa ga fuskar da ta dace da girman Allah da dokakarsa min ghairi nafiyin ba tare da kore wannan sunan ko sifa ba li shay'in minha ba ba tare da kore wani abu daga cikin sufofin nan ba ko kuma sunayensa wala ta'tilin ko kuma korewa gaba daya wala tahrifin ko kuma karkatar da su wala tamthilin ko kuma kamanta sufofin Allah da wasu sufofi na halittarsa ina fata mun gane a dunkule wannan shine tauhidul asma'i was sifat ta Allah ta fuskar sunayensa da sufofinsa Allah maɗaukakin sarki yana da sunaye yana da sufofi masu kamala manhajin ahlus sunnati wal jama'a sukan tabbatar ma Allah duk sunan da yi ma kansa sukan tabbatar ma Allah duk sifar da ya sifanta kanshi da ita haka sukan tabbatar ma Allah duk sunan da annabinsa ya tabbatar masa haka kuma sukan tabbatar ma Allah madaukakin sarki duk sifar da annabi ya tabbatar ma Allah ina fata mun gane ba sa kore wannan sifa ba sa ije ma'anarta ba su yin tawili kuma ba sa kamanta sufofin Allah da na bayin shi ina fata mun gane kaga za su sha bamban da al'asha'ira tauhidin asha'ira da maturidiyya da kullabiyya wanda su suka shahara wurin yin tawili ko kuma yin ta'tili ko kuma wasu daga cikin 'yan bid'a da suke yin tamthili ina fata mun gane ta'til shine a kore sifa gaba daya a ce Allah bai da wannan sifa tahrif a karkatar da ita daga asalin ma'anarta ina fata mun gane a harrafa ta a juya ta ke tamthil shine kamanta sifofin Allah da sifofin halittarsa ahlus sunna ba sa yin haka gaba daya idan Allah ya ce misali yana ji sai su ce e yana ji me yasa muka ce yana ji saboda shi ya ce yana ji ina fatan mun gane jin mu da jin Allah ya sha bamban ina fatan mun gane mu halittu ne shi kuma mahalicci ne ba yadda za a yi jin mu da nasa ya zamanto daya ba ma kamanta jin mu da jin Allah madaukakin sarki ba za mu kore ma Allah ji ba kasancewa mu muna ji saboda jin ba guda bane ba amma wasu sai suka bata suka ce matukar kun ce kuna ji Allah yana ji kenan kamar kun kamanta Allah da bayin shi sai su kore sifa ta ji su kore sifa ta magana saboda mu muna magana bayan shi kuma shi ma yana magana sai to akwai kamancece na tsakanin mu da shi sai mu ce musu a'a jin Allah daban maganar Allah daban jin mu daban maganar mu daban duk abin da Allah ya sifanta kanshi da shi to wannan abin akwai kamala a ciki babu tawaya ko daya ina fatan mun gane duk abin da annabi ya sifanta Allah da shi to wannan abin kamala ce babu tawaya a cikin shi shi yasa karka yi dardar ka ji tsoro ko ka ja da baya wurin sifanta Allah da abin da ya sifanta kansa ko wurin sifanta Allah da irin abin da annabi ya sifanta shi da shi ina fatan mun gane kenan shine wannan tauhidul asma'i was sifat wa nafi ma nafahu an nafsi da kore abinda Allah ya kore makansa aw nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ko kuma annabin sa ya kore masa tsira da amince Allah su tabbata a gare shi minan naqaisi na daga ababan da yake naqasu ne wal uyub da aibubbuka wa an kulli ma yunafi kamaluhu ko an kulli ma yunafi kamalahu da kuma tsarkaki Allah da duk abin da yake kore kamala shi subhanahu wata'ala an gane ko wannan shine bangaren tauhidul asma'i was sifat athani kaso na biyu daga cikin kashe-kashen tauhidi tauhidur rububiyya shine tauhidin rububiyya wanda ana nufin yin imani da Allah ta fuskar ayyukan shi subhanahu wa ta'ala shine tauhidin rububiyya Allah madaukakin sarki ya kadaitu da yin ayyukan da baya da abokin tarayya cikin yin wannan ayyukan kai imani da haka shi ke halitta ya samar daga babu banda Allah babu wanda ya isa ya kirkiri halitta ya samar da ita daga babu ina fata mun gane shi ke kashewa shi ke rayawa ko shi ke sabkar da ruwan sama shi ke fitar da tsirrai an gane ko wannan ayyukan Allah ne shi kaɗai da baya da abokin tarayya a cikinsu yanan ka yi imani da tauhidin rububiya yin imani da cewa Allah shi ne mahalicci shi ke mallakar halittunsa kuma shi ke tasarrufi shi kaɗai a cikinsa ba shi da abokin tarayya bi an ya'taqida al-abdu abinda ake nufi da tauhidin rububiyya in ji Nasiru Sa'idi bi an ya'taqida al-abdu bawa ya kudirta cewa anna Allah huwa ar-rabbul mutafarridu bil khalqi waz rizqi wat tadbir cewa ya kudirce Allah madaukakin sarki shine makadaici bil khalqi da halitta shi ya kadaita da yin halitta war rizqi shi ya kadaita da arzuta halitta والتدبير shi ke gudanar da sha'anin halittunsa shi kare shi ya halicce su mallaka shi ne shi ke arzita su ko Allahu khaliqu kulli shay Allah shine mahaliccin dukkan komai ko wa ma min dabbatin ko illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin Allah shi ke arzitar da bayan shi gaba ɗaya babu wata dabba a cikin ƙasa da take rayuwa face Allah shi ke arzita ta Allah ya san a inda take kowace irin dabba ce kaga shi kadai ke arzita bayan shi kuma shi ke jujjuya al'amuransu ya kwana da wanga lafiya ya tashi da wanga cikin rashin lafiya ya kashe wannan ya raya wannan ya ɗaukaka wannan ya ƙasƙantar da wannan shi kaɗai ke ba da abokin tarayya cikin yin wannan al'amar shi ne kaso na biyu daga cikin kashe-kashen tauhidi kenan a tauhidin rububiya mala ce allazi rabba jami'al khalqi bin ni'am ubangijin da ya reni gaba ɗayan halittu bin ni'am da ni'imominsa wa rabba khawasa khalqihi wa humul anbiya'a kuma yare ne keɓantattu daga cikin halittunsa su ne annabawa wa atba'ahum da masu biya annabawa bil aqaidis sahiha da aqidu ingantattu wal ikhlas al jami wal wal akhlaq al jamila da kuma halaye masu kyau yana Allah shi ya rabe tsakankanin mutane ya keɓance annabawa da wanda suka yi imani da annabawa ta hanyar yi musu gajiya ta ingantatta aƙida mai kyau kuma ya arzuta su da halaye masu kyau wal'ulumin nafi'a da kuma ilimi mai amfani wal'amalis saliha ya keɓance su da ayyuka nagari وهذه التربية النافعة للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدارين wannan ita ce tarbiya mai amfani ga zukata mai amfani ga ruhi kuma wadda za ta ba da amfani ta hanya rabauta a nan duniya da kuma rabauta gobe kaya yana wanga shi ne tauhidin rububiyya ka yarda da Allah shi kaɗai ke halitta shi ke arzuta wannan halittun kuma shi ke sarrafa shi baya da abokin tarayya kar ka yarda ka yi ma'alla kishiya cikin irin wanga bangaren na tauhidi dan duk wanda ya ma'alla kishiya cikin irin wanga bangaren na tauhidi to shine karshen jahilin da mushrikan farko sun yi shi sanin Allah sau na mushrikan farko ba su yi shirka da Allah cikin wanga bangaren da an tambaye su man khalaqa as-samawati wal ard sai su ce Allah wa man yudabbiru al-amr sai su ce Allah wa ke shi al-amra sai su ce Allah wa ke sabkar da ruwan sama kafaran farko sai cewa Allah amma yau zaka iya samun masu kudirin cewa akwai wani wali ko salihin da zai iya sabkar da ruwan sama kaga sai mu ce kai munin jahilcin ka ya sa mushrikan farko sun san sun hika san wane ne Allah so da su ba su yarda da cewa akwai wani wanda zai yarwa ba banda Allah amma kai yanzu kana kudirin akwai wani waliyi ko shehi da zai yi ruwan sama babu Allah shi kadai ke sabkar da ruwan sama in bai ga dama ba zai sabkar da ruwan sama ba shi ke shigar da dare a cikin yini ya shigar da yini a cikin dare baya da abokin tarayya shi ke fitar da rana daga gabas ta faɗi yamma baya da abokin jayayya ko kayi jayayya sai dai yi ta dan girman kai ka san ba mai yin wannan abin sai Allah shi kadai الثالث bangare na uku daga cikin kashe-kashen tauhidi tauhidul ilahiyya tauhidun allantaka bi ma'ana tauhidul ibada tauhidun bauta yarda da Allah ta fuska kadaita shi da bauta wa yuqalu lahu tauhidul ibada ma da yace akan ce da shi tauhidul ibada kadaita Allah da ayyukan bayu an gane ko sabanin wanda ya gabata tauhidin rububiyya ta Allah ta hanyar ayyukansa shi Allah wanga kuma ta ta Allah ta hanyar ayyukan mu mu bayu kar mu kuskura mu bauta mu kuwa sai shi kadai duk abin da ke karɓar sunan bauta karami ne ko babba haƙi ne na Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya cikin bauta duk wanda ya kuskura ya karkatar da ibada zuwa ga wani Allah ko ma wane ne shi to yayi mu Allah kishiya cikin irin ababen da Allah baya da kishiya mala ce wa huwa al-ilmu wal i'tirafu bi anna Allah dhul uluhiyya abinda ake nuhi da tauhidul ibada shine ilimi shi yasa kaga duk inda mala ya bude sai ya ce maka mi ilimi sani karatu ba a ahlus sunna da jahilci wallahi shi yasa yanzu ahlus sunna yayi ne kawai kowa za ga ahal mu ahlus sunna ne dan ta jirkica mu ahlus sunna ne mu kaza ne ahlus sunna bai da jahilci ƙarya kake sai ka zo kai karatu nawa daga cikin ahlus sunna suke biye bukai nawa daga cikin ahlus sunna suke biye yan tsubbu nawa suke biye yan bugon ƙasa kuma suna da cewa ahlus sunna ne kaga wannan da'awa ce da baki abinda zai gaskata ta shine karatu da sani me kake yi ina fata mun gane bali yanzu zamani da yake ya rikice kowa karere yake da sunan ilimi ana yada ƙarya cikin gidajen radiyoyi cikin whatsapp cikin facebook da abubuwan da ke kama da haka in ba ka da wani garkuwa na ilimi da zai iya kare aƙida ka daga masu wasa da ita to sai ka abuka cikin shirme yaushe za ka kasance ahalus sunna cike da jahilci ƙarya ne wallahi ahalus sunna tsaye suke dare da rana darasi baya wuce su wa'azi baya wuce su muhadara ba ta wuce su amma haka ka zo kai dib kawai sai dai ka daga wanda ko ka bar geme shi yasa yanzu barin gemi da daga wando ya zama ramzi na a ce maka ustaz ko da ko kai cikakken jahili ne ka gwada ka gani kawai bar gemi kan ma ka daga wandon bar gemi aka asanka da gemi duk yan ungo ustaz za su ce maka saboda an san sifa ce wadda ya kamata a ce akwai nau'i na karatu tare da kai da sani kenan ku gane tauhidi sai da sani ba kwaikwayo cikin shi ba a baka dama ka kwaikwaya ba sai ka sani in ba haka ba za ka tashi cikin wanda da an tambaye su ce na ga mutane na yi na yi kuma ba zai amfane ka ba sai ka sani sai ka lazumci makaranta sai ka lazumci darasi ka san waye ubangijinka ka san haƙƙin da Allah yake da a gare ka dan ka kiyaye shi ka san shirka da nau'ikan shirka don karka abka a cikinta rashin saninka na shirka da rashin saninka na rabe-raben shirka zai iya sa ka abka cikin shirka kuma yau duk wanda ke zama cikin birni cikin gari cikin duniya matsatsa a hannun kowa ba ka da uziri wurin Allah idan kai shirka za ya kama ka da shirkan nan da kai me zai hana kai karatu me zai hana ka je wurin neman ilimi me zai hana ka san Allah komai da ya kamata ka san karatu ka san Allah ga sanan abaji a gabanka sai dai kawai kaki kai kenan baka da wani uzuri ina fatan mun gane yasa ma da yace tauhidul ibada huwa al-ilmu shine sani da ilimi wal i'tirafi da yin i'tirafi da cewa lalle bi anna Allah cewa Allah zul uluhiyya ma'abucin uluhiyya ne wal ubudiyya shi kadai ke da sifa ta allantaka da kuma sifa ta bauta shi kadai ake bautawa ala khalqihi ajma'in akan halittinsa gaba ɗaya ma'abucin uluhiyya ne da ubudiyya akan bayin shi kakafkinsu wa ifraduhu wahdahu bil ibadati kulliha da kuma kaɗai ta Allah shi kaɗai da bauta kakafkinta gaba ɗayanta wa ikhlasu dini lillahi wahdahu da kuma tsabtace addini da yin ikhlasi da addini ga Allah shi kaɗai ba a mishi abokin tarayya وهذا الأخير wannan kasan na ƙarshe tauhidul ibada yastalzimul qismain al-awwalain yana lazumta ma mutum kasan guda biyu da suka gabata dan duk wanda ya yarda da Allah shi kadai ne abun bauta dole ko ya yarda cewa Allah na da kyawawan sunaye da sifofi masu kamala kuma dole ya yarda cewa Allah shine mahalicci mai arzitawa mai sarrafa abin da ya ga dama kenan duk wanda ya yarda da wannan na ƙarshen shine tauhidul ibada to hakan zai lazumta masa yarda da guda biyun da suka gabata wa yatadammanahuma kuma wannan na ƙarshen ya kumshi guda biyun da suka gabata li'anna al-uluhiyya saboda tauhidul uluhiyya allati hiya sifatun ta'ummu awsaf al-kamali wa jami'a awsaf ar-rububiyya ita sifa ce da take game dukkanin sufofi na kamala da dukkanin sufofi na rububiyya wal azamati da girma fa innahu al ma'aluhu al ma'bud lalle Allah shine al ma'aluhu wanda zakata sukan karkata gare shi al ma'budu abun bauta lima lahu min awsafil azama saboda abin da gare shi shi Allah madaukakin sarki na daga sufofi na girma والجلال da ɗaukaka walima asdahu ila khalqihi kuma saboda abin da ya kwararo ma bayin shi da halittun shi min alfawadil wal afdal na daga cikin falaloli da abubuwa na ni'ima masu yawa fatauhiduhu ta'ala bi sifatil kamal to kade ta Allah da sifofi na kamala wa tafarruduhu bir rububiyya da kadaituwar shi da kasancewa shine ar-rabb yalzamu minhu alla yastahiqqu al-ibadata ahadun siwahu hakan zai lazumta maka cewa babu wanda ya cancanci bauta sai dai shi kadai ina fata an gane malaci wa maqsudi da wa maqsudu da'wati ar-rusul min awwalihim ila akhirihim ad-da'watu ila hadha at-tauhid manufar da'awar dukkanin manzanni tun daga na farkonsu shi ne wa annabi nuhun alaihi salatu wassalam duk da akwai malaman da suke da ra'ayin cewa annabi adam annabi ne kuma manzo ne annabi ne manzo ne da aka turo shi zuwa ga 'ya'yan shi wanda 'ya'yan shi musulmi ne masu imani domin ya inganta musu tarbiyya amma annabi nuh shine farkon manzannin da aka turo shi zuwa ga mutanen da suka yi shirka a doron ƙasa shine farkon annabi da manzo da aka turo a doron ƙasa bayan mutane sun yi shirka ina fatan mun gane shi yasa yake cewa farkon manzanni annabi nuh idan aka nura da cewa an turo shi ne zuwa ga mutanen da su ne suka fara shirka a doron ƙasa ina fatan mun gane amma akwai dalilai da hadisai da ke nuna cewa farkon manzanni ma shine annabi nuh alaihi salatu wassalam babban hadisin da zai nuna maka haka hadisin ash-shafa'atul uzma babban ceto da zai kasance gobe kiyama mutane za su wahala su gaji da tsayuwa shekaru aro aro ba a ce da su komai ba har su dinga neman ceto wa zai jefa da ubangiji ya nemi wurin Allah cewa a yi hisabi kai dan wuta ya tai wuta dan aljanna ya tai aljanna an gaji an azabtu da tsayawa su je ruwan ga annabi ya ce musu a'a ina da kaza ku nemi annabi kaza su je ruwan ga annabi ya ce a'a ina da kaza ku nemi annabi kaza wasu aka je wurin annabi ya ce ku je wurin annabi nu dan da annabin da suka je wurin shi sai a ce da su ku je wurin annabi kaza saboda yana da kaza yana da kaza yana da kaza na falala sai sun je sai ce musu eh to ina jin tsoron Allah saboda Allah yau ya yi fushin da bai taɓa yin shi ba kuma ba zai ƙara irin shi ba ni kuma na mu Allah kaza wata rana don haka ku nemi annabi kaza shi ma an suka je wurin shi sai ce shi ne annabi mai kaza mai kaza a zano falalar shi da matsayin shi tun da aka ce ku je wurin annabi Musa shi ne kalimullah annabin da Allah ya magana da shi ku je ku nemi ya muku wannan cetan sai ce musu a ni fa na taba kashe mutum dan haka Allah ya fushi yau da bai taba yin irin shi ma kuma zai sake yin irin shi ku je wurin annabi kasa aka ce ku je wurin annabi nuh na daga cikin falalashi huwa awwalur rusul inji annabi shine farkon manzanni shi yasa su malamai suka ce farkon manzanni kai tsaye annabi nuh alaihi salatu wassalam ina fata mun gane to tun daga farkon su annabi nuhun alaihi salam ya zuwa ƙarshen su kakaf shine wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dukan su sun kira mutane ne zuwa ga wannan tauhidi na tauhidul ibada tauhidin kadai ta Allah da bauta duk manzannin da suka zo ce ma mutanen suke ubudullah ma lakum min ilahin ghayru ubudullah ma lakum min ilahin ghayru ku bauta ma Allah shi kadai ba ku da abun bauta kuma bayan Allah kowane annabi ko na manzo da a wanda ya kira mutanen ta zo mutanen shi zuwa gare ta kira fa zakara al-musannif fi hadhihi at-tarjuma sai malai ce malam ibn abdul wahhab sai ya ambata a cikin wannan tarjuma kenan kitab at-tauhid min an-nusus sai ambaci dalilai nassushi ma yadullu ala anna Allah khalaqa al-khalqa li ibadatihi mala ibn abdulwahab ya ambaci dalilai da nassoshin da suke nuna cewa lalle Allah ya halicci halittu ne domin su bauta masa wal ikhlasi lahu kuma su kibance shi da bauta su ikhlasi wurin bauta mishi wa anna zalika haqquhu kuma lalle yin hakan haƙƙi ne na Allah a bauta mishi shi kadai kuma ai ikhlasi wurin bautar shi alwajibu haƙi na wajibi almafurudu abin farlantawa alaihim a kansu gaba ɗaya fa jami'ul kutubi as-samawiyya wa jami'ur rusuli da'aw ila hadha at-tauhid dukkanin littafan da suka sabko daga sama da dukkanin manzannin da suka zo sun kira mutane ne zuwa ga tauhidin bautar Allah shi kadai a keɓance shi da bauta wa nuhu an diddihi kuma sun yi hani daga kishiyar tauhidi menene kishiyar tauhidi shirka menene kishiyar ikhlasi riya sun hana wannan dukansu min shirk na daga shirka wa tandid da yin kishiya ga Allah wa khususan balle ma Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi sallama balle ma annabi Muhammad tsira da aminci Allah tabbata gare shi yana daga cikin manzanni da annabawa da suka jajirce kai tsaye wurin bayyana mutanen shi cewa su bauta ma Allah shi kadai kas su kuskura su shirka da shi wa hadha alqur'anul karim ga ma alqur'ani mai girma innahu amara bihi shi ma yayi furu da tauhidi wa faradahu kuma ya wajabta shi wa qarrarahu kuma ya tabbatar da shi a'zama taqrir mafi girman tabbatarwa wa bayyanahu alquran ya bayyana tauhidi a'zama bayanin mafi girman bayani wa akhbara annahu la najata wala falaha ولا سعادة إلا بهذا التوحيد القرآن يبام لباري تشيوى لا نجاة باب سئيرة ولا فلاح باب, باب ربوت ولا سعادة باب هوتو إلا بهذا التوحيد سيد ونن توحيد نبوتر الله شكري باتارد يمشكيش يبتشكين بوتا وأن جميع الأجلة الأقلية kuma dukkan dukkan dalilai na hankali wan naqaliya da dalilai na naqali qur'ani da hadisi wal ufuqiyya da dalilai na sasannin sama wan nafsiyya da dalilai na karan kawunan mu adillatun wa barahin ala al amri bi hadha at tauhid wa wujubi dalilai ne da hujjoji akan foro da wannan tauhidi da kuma wajabci shi a hankalce da kuma hujjoji na ƙur'ani da hadisi da hujjoji na halittun Allah da suke nuna kaɗaita shi da cancanta sa da bauta shi kadai da hujjoji na karan kanka wasu ayoyi da Allah ya aje jikinka da za su nuna maka baka da wani abin bauta sai Allah shi kadai to wannan hujjoji ne masu ƙwari da suke nuna suke nune zuwa ga cewa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah shi kadai ba a mishi abokin tarayya cikin bauta ina fata mun gane mala ce fattauhid ku sani ta Allah in aka ce ta Allah nan fa game kenan tauhidul rububiyya tauhidul asma'i was sifat tauhidul uluhiyya duka gaba daya ka ta Allah ta fuska ayyukansa ka ta Allah da cewa yana da sunaye kyawawa da sifofi masu kamala ka ta Allah ta fuska babu wani abun bauta bisa ga cancanta sai shi kadai balace fattauhiduhu haqqullah tauhidi haƙƙin Allah ne alwajibu alal abid wanda ke wajibi ne akan bayu wa huwa a'zamu awamirid din shine mafi girma daga cikin umarnin addini wa aslul usul kuma shine asalin asallai kulliha gaba ɗayansu wa asasul a'mal kuma shine fandasiyon na ayyuka gaba ɗaya shine tushen aiki duk aikin da kai in baka da tauhidi sunan aikin rusashe sunan shi banza sunan shi aikin banza da shi saboda ana gina aiki ne akan mi tauhidi in babu tauhidi aikin baya da wani amfani sai ka ta Allah mafi kyawun kadaitawa sannan duk abin da kai na bauta zai zamantowa abin a kirga maka shine gobe kiyama amma matukar baka da tauhidi to duk wani aikin da zaka yi duk yawan sa ya zamanto aikin banza sai ka sai ka zo kiyama kana zaton kana da wani aiki mai yawa sai a maida shi haba'an mansura ina fata mun gane Allah ke shi mu ya kare mu wannan shine karshen sharhin da Muhammad Nasir ga As-Sa'idi yayi a wannan babin na farko na kitabut tauhid kai tsaye zamu shiga babu fadl at-tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub babin da yazo domin yayi bayani game da falalat tauhidi da irin abinda tauhidi yake kankarewa na zunubai kahin mu shiga wannan babin ƴan uwa yanzu cikin abin da muka karanto baya da ake mu cewa mu wahabiya ne me kuka ji wanda yake sabanin hankali ne ko sabanin shari'a akwai babu duk abin da ka ji a yanzu sawa'un kai ahlus sunna ne ko yanzu ka fara ji zaka ji ba abin da ya saba mu hankali bane ba abin da ya saba mu shari'a bane ba haƙƙi ne na Allah ake so a cire tsantsa kar a hada haƙƙin Allah da bayan shi amma da haka sai ka ji ana cewa wahabiya mafi munin littafinsu kitabut tauhid kuma kitabut tauhid kinnan za ku ga babu magana ibnu abdul wahhab a ciki mafi yawanci da ya ce babu kaza sai ce wa qaulillahi ta'ala kuma ya ce wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baya da ra'ayi a ciki Allah ya ce manzon shi ya ce menene na matsala a ciki babu abu guda su ce ana zagin shehunnai ana zagin waliyai ina zagin waliyai a cikin nan kaɗai ta Allah shi kaɗai da bashi haƙƙin shi shine raina waliyai ai duk waliyin da ya fuskanta an raina shi ta hanyar ba Allah haƙƙin shi ba waliyi bane ba mutunan banza ne saboda waliyi na gaske shine wanda ke ba da dama a ba Allah haƙƙin shi kuma shi ba yana ba Allah haƙƙin nashi amma matuƙa yana ganin cewa gayin haƙƙin Allah da kokarin kiyaye haƙƙin Allah kar a cakuɗa haƙƙin Allah da na bayu yana ganin cewa wannan raina waliye ne to ba waliyin bane mutumin banza ne ina fata mun gane dan haka kar su ruɗe ku da lafazin a ce maka ba wahabi da lafazin a ce maka ba salafi da lafazin a ce maka dan izala kai dai riƙe gaskiya kai aiki da ita wannan shine kawai wannan sunaye alƙabu ne da akan yi amfani da su don a ishi mutane game da bin gaskiya yanzu da ai wani abin kirki ga mutane suna ca yanzu an yi suna izalaci abin ma ya koma izgili in tsaron nan sayan mene ne naje mangoro ne naje rasi bakin hanya ko na taya ko na ce nawa ne yake ko mene ne ce kaza ne sai na taya ta sai ce harka izalaci to mene ne izalaci na taya ga sai da fana taya harka izalaci yanzu da harka mata lalace sai ya ce abin izalaci kaga wannan isgili ne sannan kuma wanga sunaye da kuka gani an kirkire su ne dan su zamanto katanga game da barin bin gaskiya dan a kare mutane wurin bin gaskiya cikin abin da muka karanta na yanzu menene wahabiyanci menene izala ciki menene salafiyya in ku wanga abin da muka karanta shine wahabiyawa to tabbat mu wahabiyawa ne ina muku garanti kenan in kuma shine izala mu ne aifafun izala kenan sai gaskiya ce karara babu wani shirme a ciki Allah kare mala yace babu fadl tauhid babi mai bayani game da falalan tauhid saboda babun khabari ne na mubtada da aka shafi hadha babu babu fadl tauhid sai a kadarta hadha sai zamanto mubtada ne ko فضل التوحيد فضل سي زمن تو خبر ني نا مبتدا كنن هذا شفافين ina fata an gani وما يكفر من الذنوب da abinda tauhidi ke karkarewa na zunubai wa qaulillahi ta'ala kun ji ko abinda ya fara da shi wa qaulillahi ta'ala da fada Allah madaukakin sarki allazina amanu wanda suka yi imani ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بس تاكو دا إيمان سود ظالم تيبا أولئك لهم الأمن تودن سنا دا أمنتي وهم مهتدون هم سوني شريي سيبو إبابا دا آية دا جشن سورة الأنعام دينونا مكا حكيني نا ألا مدوكا كنسر كي توهيجي kuma ga abin da masu tauhidi gare su na falala da ɗaukaka ina fata mun gani allazina amanu waɗanda suka yi imani wanda lafazin imani idan ya zo shi kaɗai yana wakiltan musulunci idan aka haɗe su su biyu to kowane na cin gashin kan wurin ma'ana an gane ko idan suka zo su biyu kowane ma'anar shi daban amma idan ɗaya ya zo yana ɗaukan ma'anar ɗaya idan aka ambaci musulunci ba ambaci imani ba to musuluncin nan yana ɗaukan ma'anar imani shi kaɗai idan aka ambaci imani ba ambaci musulunci ba imani yakan wakilci ma'anar musulunci tattare da shi idan aka ambace su game su biyu to kowane da ma'anar shi shi kaɗai ina fata mun gane nan al'iman kenan sai ɗauki har al'islam ayyuka na zahiri sannan suka ƙudurci ayyuka wanda suka shafi imani na ƙudiri sannan ba su cakuɗa imaninsu ba da mi da zalimci nan a zulm ana nihin mi a shirk ba su cakuɗa imaninsu ba da shirka to waɗanda suka ya kasance haka halinsu yake Allah ya ce ula'ika lahumul am waɗannan suke da aminci bi ma'ana za su amintu a nan gidan duniya kuma za su kasance almuhtadun a nan gidan duniya su ne masu aminci su ne shiryayyu a nan duniya wasu malaman ma suka ce su ne masu aminci har gobe kiyama kuma su ne shiryayyun da za a shiryar da su zuwa shiga gidan aljanna gobe kiyama Allah ka samu a cikin su dan azzulmukin nan karan farko ya ba su habbai tsoro da suka ji wannan aya suka ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm wanda suka yi imani basu cakwa da imanin su da zalunci ba sai suka ce mu annabi ayyuna la yadhlim nafsahu to wanen mu ne baya zalunta kansa suna nufin irin laifuffuka kananan da su kai shirka ba tunda azzulm zai iya dauka wannan ma'ana ka zalunci tsakankaninka da kanka ka zalunci kanka ko tsakankaninka da ubangijinka wanda dai bai kai shirka ba ko ku karamin zalunci sai annabi ce musu ba wannan bane abin nufi ba ku ji abinda wannan bawan ya ce ma ɗansa ba ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim luqman sai ce ya dan dana la tushrik billah kada kai shirka da Allah inna shirka saboda ita shirka zulmun azim zalunci ne mai girma kenan abinda ake nihi a cikin wannan ayar da zulm shirk kenan duk wanda suka yi imani da Allah ba su cakuɗa imaninsu da shirka ba shirka babba ko ƙarama to waɗannan suna da cikakken aminci a nan gidan duniya kuma suna da cikakken aminci a gobe kiyama shiryayyu ne a nan duniya shiryayyu ne gobe kiyama Allah ya samu cikin su ina fata mun gane kenan shirka ake ne kenan wanda ya cakuɗa aikinsa da abin da bai kai shirka ba zalimcin kansa aikata kabira aikata munanan laifin da basu kai shirka ba yana da amn amma ba cikakken amnu ba shiryayye ne kasancewa shi musulmi amma ba cikakken shirya ba akwai tawaya tattare da ita tunda ba ta hana shi shirme ba ta hana shi sabo da abin da bai kama da haka amma baya shirka amma wanda ku baya manya-manyan zunubai sannan ya guji shirka baya aikata ta yana da cikakken aminci a nan duniya yana da cikakken aminci gobe kiyama an gane ko yana da cikakken shari'a a nan gidan duniya yana da cikakken shari'a gobe kiyama kenan imaninka gwalgwadon aikinka ina fatan mun gane kokarinka sama sama zai sa amincinka da shari'arka ya zamanto cikakku sakwa-sakonka da aikata ƙananan laifi wasu da laifuffukan da basu kai ga shirka ba zai sa ka samu ƙaramin aminci ko ragaggen aminci da ragaggar shari'a so da wanda bai da cikakken aminci gobe kiyama bai da cikakken shari'a akwai yiwuwa a mashi azaba gwalgwadon laifin da yake aikatawa a nan gidan duniya akwai yiwuwa Allah ya yafe masa kaga bai da ni cikakken aminci saboda yana karkashin yarda ubangiji ya ga da mai azabtar da shi ya ga da kuma yi ya yafe masa amma wanda baya shirka da Allah ko guda kuma baya guji manya-manyan laifi yana nisance musu ko ko koya abuka musu yana kokarin goge su ta hanyar tuba da neman gafar ubangiji to zai samu cikakken aminci a nan gidan duniya kuma ya samu cikakken aminci gobe kiyama Allah ya samu dace ya samu cikin su an ubada bin samit radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه an karbo hadisi daga ubadat bin samit radiyallahu anhu Allah yarda da shi qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace man shahida Allah ilaha illa Allah wanda ya shaidi cewa babu abun bauta bisa ga cancanta sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu ba shi abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ya shaidi cewa annabi muhammad bawansa ne kuma manzansa ne wa anna isa abdullahi wa rasuluhu kuma ya shaidi cewa annabi isa bawan Allah ne kuma manzan shi wa kalimatuhu alqaha ila maryam kuma ya shaidi cewa annabi musa kalmar Allah ce da ya jefa ta akan maryam wa eh haka ne ko wa anna isa abdullahi wa rasuluhu ya shaidi cewa annabi isa bawan Allah manzan kuma manzan Allah ne wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu kuma kalma Allah ce shi annabi isa da ya jefa ta zuwa ga nana maryam kuma ruhi ne shi annabi isa minhu daga cikin ruhikan allah wal jannata haqqun kuma ya shaidi cewa aljanna gaskiya ce wan nar haqqun kuma wuta gaskiya ce adkhalahu Allahu aljanna Allah zai shigar da shi aljanna alama kana min al'amal akan abin da ya kasance na aiki a fahimci wannan hadisi da kyau na farko ka shaidi cewa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah abinda zai nuna cewa ka shaidi hakan na farko ka kudire hakan a zuci Allah shi kadai ne ba shi abokin tarayya cikin ayyukansa ba shi abokin tarayya sunayensa da sufofinsa ba shi abokin tarayya kuma shi kadai ya cancanci bauta sannan ka aikata hakan a aikace na fatan mun gani ka kudirce bayan kafirci ka aikata hakan a aikace duk abin da tauhidi ke hukumtar da shi a ga kana yi duk abin da tauhidi ya hana kai a ga kana nisanta gwargwadon iya duk abin da aka ce bari ka bari duk abin da aka ce yi ka yi gwargwadon ikonka ina fata mun gane wannan shi ke nuna kashe da kenan wahdahu allan nan shi kadai ne la sharika lahu ba shi abokin tarayya saboda lafazin la ilaha illallah yana da shurut wanda ya kamata a ce mutane sun san su sannan lafazin kawai yana ɗauke da wasu rukunai guda biyu rukuni na farko annafiyu rukuni na biyu al-isbat menene annafiyu korewa la ilaha babu wani abun bauta yanzu ka kore dukkanin wani abun bauta gaba daya isbat tabbatarwa sai ka ce illallah sai Allah shi kadai yanzu ka tabbatar da bauta ga Allah shi kadai ka kore bauta ga duk wani wanda ba Allah ba ka tabbatar da bauta ga Allah shi kadai ina fatan mun gane kenan kai ilimi game da la ilaha illallah ka san shurutkinta kuma yana da kyau ka san nawaqib ababan da suke warware la ilaha illallah saboda kai taka tsantsan kakka fada cikin shar Allah kare wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ma'ana cewa ka shaidi annabi muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne na farko ta'atuhu fi ma amar yi ma annabi da'a cikin dukkanin abin da ya foro da shi wa tasdiquhu fi ma akhbar gaskata shi cikin duk abin da ya bada labari wajtinabu ma naha anhu wa zajar da nisanta duk abin da annabi ya hana a aikata kuma ya tsawatar wa Allah ya wa Allah yu'bada Allah illa bima shara sannan ba za a taba subbautar ubangiji ba sai da abin da annabi ya zo da shi na shari'a wannan shine kashi da cewa babu abin bautawai annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne sannan kaga Allah a wannan hadisin sai annabi ya nuna mana cewa ka shaidi cewa annabi bawa ne na Allah baya da haƙƙi cikin ababen da suka shafi ubangiji na bauta shi ma bawa ne daga cikin bayin Allah an gane ko bambancin shi da ku manzo ne annabi ne Allah ya zaɓe sa ya ba shi wani matsayin da bai ba kowa ba daga cikin halittunsa da bayinsa amma shi ma duk da haka bawa ne na Allah Allah yake bauta shi yasa da dama daga cikin wurare idan Allah ya tashi yaban annabinsa sai ya besa da lafazi na bauta lokacin da zai Isra'i da Mi'raji da shi mece subhanallazi asra bi abdihi sarki ya tabbata ga wannan wanda ya tafi yadda da bawansa ko wane ne bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawon Allah ne baya da haƙi cikin irin ababen da suka keɓanci Allah shi ma bautar Allah yake ba za a masa sujudi ba ba za a roƙonsa ba kuma bayan Allah cikin irin ababen da ba mai bada su sai Allah ina fatan mun gane shi yasa yana daga cikin kalmomin da annabi ya koyar ma Abbas dan uwansa sai ce idza sa'alta fas'alillah idan zaka roƙo roki Allah wa idasta'anta fasta'in billah in kana neman taimako nemi taimakon Allah yana so ya maida al'amarin sa zuwa ga Allah shi kadai wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بوتا حقين الله ne shi kadai ba a bautar annabi daga cikin annabawa duk matsayin shi da kusancin shi a wurin Allah ba a bautar mala'ika daga cikin mala'iku su ma bayan Allah ne duk ko matsayin mala'ikan nan da kusancin su a wurin Allah ina fatan mun gane kenan dole ka kudirce annabin Allah annabi Muhammad bawa ne na Allah sannan abu na biyu manzo ne na Allah yasa annabi da ya fuskanci suna son su dinga tada shi su dinga yaban shi sai ce la tatruni ko la tutruni kama atratin nasara ibn maryam kar ku wuce iyaka ku zurfafa wurin yabona irin yadda nasaru suka zurfafa wurin yaban dan maryam annabi isa sai ce inna ma ana abd ku sani kaɗai cewa ni fa bawa ne faƙulu ku ce in har za ku yabe ni ku ce abdullahi wa rasuluhu bawan Allah kuma manzan Allah ina fatan mun gane yanan kaga idan ka tsaya haka to ka shaidi cewa annabi Muhammad manzan Allah amma da ka ɗauke shi daga manzila ta ubudiyya ka fara bashi khasa'is daga cikin ababen ubangiji madaukakin sarki ba kai imani da cewa annabi Muhammad manzon Allah bane kuma bayan shi saboda ka tara shi da Allah cikin irin ababen da Allah yake bantar su haka manzon Allah ne idan ka mashi jafa'i da wauta irin yadda yahuda suka mishi kaga baka shaidi cewa annabi Muhammad manzon Allah bane wa tanda su ba su yarda cewa shi annabi bane ko manzon Allah ina fatan mun gane kar ku zurfafa irin yadda kiristoci suka yi kar ku yi jafa'i da wauta da sakarci irin yadda yahudawa suka yi ina fata mun gani kenan annabi muhammad bawan allah ne manzan allah ne wa anna isa abdullah haka annabi isa shi ma bawan allah ne kuma manzan allah ne sannan shi karma allah ce kalma allah ce da ya jefa ta zuwa ga nana Maryam alaihi salam wace irin kalma ce kun fayakun inna mathal Isa inda Allah ka mathali Adam eh karshen aya eh ban ji ba inna mathal Isa inda Allah ka mathali Adam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون kenan kalma Allah da kun fayakun kenan Allah ya samar da shi ne ta hanyar kun fakana ba shi ba ne kunkin an samar da shi ne ta hanyar kun ina fatan mun gane ba wai shi ba ne kalma Allah an samar da shi ne mi da kalman nan ta Allah da Allah ya ce kun sai kasance dan annabi Isa baya da uba haka Allah ya so ya samar da shi sai ya sa kiristoci suka yi mamaki har suka allantar da shi sai mu ce ai kar ku yi mamaki annabi adam shi baya da uwa baya da uba to dan mi ba allantar da shi sai sa Allah ya ce inna mathala isa inda Allah ka mathali adam khalaqahu min turab Allah ya halicci annabi adam daga turbaya sannan ya ce da shi kun fayakun shi kuma annabi isa aka ce ma'uwashi aka yi busa a cikinta aka yi kun ya kasance annabi isa ne ya bambanci duka bayu ne na Allah an gane ko wa ruhun minhu kuma wani ruhi ne daga Allah wai ba wani bangaren ruhi bane na Allah a'a ruhi ne daga Allah da sauran halittu ma ruhi ne daga Allah amma shi nan an danganta shi zuwa ga Allah saboda ɗaukakawa da girmamawa an gane ko ruhi ne daga Allah madaukakin sarki sannan ka yi imani da cewa aljanna gaske ce tana nan Allah ya tanade ta ga wanda suka yi imani da shi suka yi aiki na gari suka nisance masaba mishi sannan ka yarda ka yi imani da cewa wuta tana nan Allah ya tanada ta ga wanda suka kangare mishi suka kafurce mishi suka yi imani da shi sai annabi ya ce to wanda ke haka Allah zai shigar da shi aljanna bisa ga kowane irin aiki yake karka damu in dai kai imani da haka kan mutu akan haka to duk abin da kake sai ka shiga aljanna kaga wannan yana nuna falalan mi falalan tauhidi ashe masu tauhidi tauhidi zai tsamar da su ba za a sa su azaba ba duk irin aikin da suke aikata wa anan gidan duniya ina fata mun gane tauhidi zai tsamar da su daga barin shiga cikin azaba akhrajahu wannan hadisin bukhari da muslim suka fitar da shi ولهما في حديث عتبان يا تبت أتكم بخاري دا مسلم في حديث عتبان أتكم حديث عتبان رضي الله عنه ألا يرددشي إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله للي ألا مدوك كنسركي حرم على النار يا حرمتا موتا من قال لا إله إلا الله ga duk wanda ya ce la ilaha illallah ya bitaghi bi zalika wajha Allah yana neman fuskar Allah da wannan faɗaɗe akwai ikhlas kusanci yake nema a wurin Allah yarda Allah yake nema ba wai dan a yabe shi ba ko kuma dan a ce yana yi ina fata mun gane duk wanda ya faɗi wannan kalma da wannan sifa to Allah ya haramta mota ta cina mashi wannan hadisi yana nuna cewa falalan mi tauhidi da maskare ta Allah madaukakin sarki wa ana bi sa'id ibn khudri radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala an karbu hadisi daga abi sa'id ibn khudri Allah ya rada shi daga manzo Allah tsira da mun Allah sabbata gare shi qala yace qala musa ya rabbi allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bih قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري وأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه an karbo hadisi daga abi sa'id al-khudri daga manzo Allah tsira da mutane Allah subhanahu wa ta'ala gare shi qala annabi yace Kala Musa, annabi Musa sai ya ce, Ya Rabbi ya Ubangiji, allimni shay'an sanar da ni wani abu, azkuruka da zan dinga ambatanka da shi ina zikiri da shi, wa da'uka bihi kuma in kira ka da wannan abu, in roƙi ka bukata ta da wannan abu. Kaga bukata biyu gare shi da abin da yake so Allah ya bashi. Na farko abin nan da Allah zai bashi, da shi zai rika ambatan Allah yana zikiri da shi na biyu kuma da shi zai dinga roƙon Allah da shi zai dinga tawassuli tawassuli da ma'ana fa ingantatta ana fata mun gane wanda zamu zo mu ga me yake ne da tawassuli insha Allah ta'ala duk da mun shayin bayani shi cikin darasin da suka gabata a cikin wasu wasu littattafan na daban da muka karanta zan rika zikiri da wannan abin da zaka bani kuma da shi zan dinga roƙon ka in ce ya Allah dan wannan abin da nayi yi mini kasa shine tawassuli ko qala qul ya musa la ilaha illa allah sai allah ya ce to annabi musa ce la ilaha illa allah wannan ya ishe ka ka ambace ni da shi kai zikiri da shi kuma ya ishe ka koroki allah da shi qala ya rab sai annabi Musa ce ya ubangiji kullu ibadika yaquluna hadha ai dukkanin bayanka suna faɗa wannan bi ma'ana a keɓance ne da wani abin da sauran mutane ba su faɗa wannan ai kowa ya santa wannan kowa na faɗarta a keɓance ne da wani abin da na daban wanda ba kowa bai san shi ba kowa yake faɗa sa qala ya Musa sai Allah ce ya annabi Musa law anna samawati saba da a ce sammai guda bakwai wa amirahunna ghairi da masu raya su wanda ba ni ba sammai guda bakwai da duk wanda ke raya sammai wanda ko suke raya sammai ai mala'ikun Allah ne ko suke raya sammai da bauta da ibada wal ardina saba da a ce kuma kasai guda bakwai fi kiffatin a aza su akan ma'aunin sakili guda wala ilaha illallah fi kiffatin a dora la ilaha illallah fi cikin ma'aunin sakilin guda malat bihinna la ilaha illallah da la ilaha illallah za ta daga su saboda yauninta da abinda ta kumsa na lada wannan shi ke nuna mi falalan tauhidi ina fata mun gani yana kaga sama da duk abin da ke cikinta na halittu banda Allah ƙasa da duk abin da ke cikinta da za a aza su akan ma'auni aka la ilaha illallah aka azata kan ma'auni to la ilaha illa za ta rinjayi su gaba daya ina fatan mun gani wannan hadisi ibn hibban ya fitar da shi da imam hakim kuma ya inganta shi sai dai hadisi ne yana da illa bai inganta ba ina fata mun gane sai dai yana da wasu shawahid akwai wasu hadisan daban da suka inganta da suke nuna falalan tauhidi hadisul bitaqa hadisi na ɗayan me yake ta kart kamar kart identity misali wannan da zai zo gobe kiyama daga cikin bayan Allah sai a fuddo mai takardun shi na zanubai da laifi ya zuwa ƙarshen ganin shi saboda yawa zai dube su ya tabbatar da cewa ya halaka sai Allah ce bala kana da wata kyakkyawa a wurinmu wannan laifin nasa da suke da yawan gaske da girman gaske ƙarshen gani sai ya aza su akan sakili sai ce ga bitaka shi da la ilaha illallahu akai sai ce ai ya za a gama wannan da wannan kuma Allah ya ce kana da kyakkyawan da ba za a zalunce ka auren mu ana aza wannan bitaka sai ta cire wannan laifin da ya gaba daya sai Allah ya gafarta mishi shigar da shi aljanna kaga wannan yana nuna mi falalar tauhidi kai dai ka kasance cikin masu tauhidi kuma ba yadda za a yi ka samu tauhidi matukar baka halartar darasan da ake mi ake tauhidi shi sa mutane ka kurudu kanku fa in akwai wani darasin da ya kamata ka sa gaba a yi ta maimaita shi shi ya samu wannan masallacin mun kama tauhidi kenan ila ya musa da mun kaira wani littafi na aqida za mu sa mun kama sawa kenan mun kama tauhidi kenan so da ba abin da mutane ke bukata a yanzu kamar tauhidi wani sai ga usul salasa mun yi mun yi shi me kitabu mun gaji da shi tukuna ya kamata ka ji shi so dubu ko fiye da haka ina fata mun gani karka rudu da ɗaukar babban littafi ko abin da mai ke kama da haka fara sanin ƙananan sai ka riske manyan ilimi mataki ne haka ake haka ake haka ake har riski sama duk wanda ya faro daga sama ƙarshe faɗa wasa yi wannan ku shaka ka kuyi ina fata an gani haka ne komi da zaka fara in hadisi zaka fara ga abin da malamai suka tsara suka aji wanda ka bibi wannan tsarin sai ka zan malami in tauhidi ne ga wanga littafi ga wanga ga mai biyu sai ka zan malami ina fatan mun gane in fiqhu ne fara da haka fara sai ka zan malami in menene fara da haka in nahu zaka yi ga matakin farko in balaga ga matakin cikin komi akwai matakai wanda in ka bi su sai ka ne na ka zan malami da gaske amma duk wanda ya faro daga sama sai kaga shirman shi yayi yawa kuma karshe ba zai zan malami ba ina fatan mun gane haka tauhidi ma daga ƙasa zaka faru kuma ya zama to shine na farko ka ba shi muhimmanci sama da komi ka san Allah ka san ubangijinka ka san haƙƙin Allah a kanka ina fata mun gani Allah da taddamu ina ga saboda lokaci nan zamu dakatawa insha Allah wani sati sai mu ci gaba Allah da taddamu abin da muka fada daidai Allah ba mu ladan shi kuskure ko abin da ke kama da haka Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah